haɗin kai haɗin kai haɗin kai haɗin kai muna wurin ku idan kun haɗa mu haɗa in kun raba kan san zuci kuma mu zo mu raba kan san zuciyar mu an huta ba haɗin kan kuɗin shi haɗin kanmu idan ku malamai kuna rigima to ba za a yi aizan mu mabiya masu ku mu kasa rigima a magana shi ne wajen haɗin kai to na ganin kamata ce ko zan wa'azi gaske magana kenan domin shi ne kuna faɗa amma shi ne mu muna yi amma ku kuna yi Eh? domin abin da ake yanzu a social media wata nakan mace ware ne wannan shine musulunci namu na yanzu ka gani ko na san ina gwamna an yi taro na izala a jigawa akan maganar haɗin kai da sulhu a lokacin duk manyan izan nan sun taru aka zaki an yi sulhu to da ke dan tijaniya ne ba na wurin na barku na kuje ku abinku ka gani ko da sai dai ne ne ne mai matsayin baki amma ba shi ne aka taru a jigawa a gama ina ba mai na nauyin baki da hidimomi ina ba mai na aka ce to an wakilta ainihin shugabancin malamai sheikh maulana jingir ya zo mai na ya yi godiya to kai zo sami abu mai na ya yi godiya a madadin ƙungiyar izala cewa alhamdulillahi shekara 27 ana rarrabe ba a magana juna akan matsayin mu'amala ba a ainihin ziyara kan juna ba a wadda ta duk ana hakarta abin nan ya koya ku yake saboda haka alhamdulillah ya ce an zo an yi sulhu ga baki da zama ga an kuma guda kuma ya ta ayoyi da hadisai na haɗin kai da abin naka ya magana mai kyan gaske kuma na yi muna kwarai domin ƙarshe ne haɗin kanku shi ne haɗin kan al'umma to dai gama shi ga na shuru sai ta me za ka ta wannan layin kuwa na malamai ni dan siyasa ne saboda haka tun da kayi magana akan kun zo kun tsuru kaza me zan ce ba ruwa na wallahi yace a sai ne magana ki to malam ni tambata shine ka zo nan ka zo ka zo ka min godiya kuma ka ce shekara 27 tsakanin ijalar Kaduna da ta Jos ba ta jito shekara 27 ana sukan juna ana kin juna a yanzu ka ce an yi sulhu kuma ka ji ayoyi na Qur'ani da hadisai to tambayar shi ne shi wannan ayoyin nan je suka soka ne ko da mutum akwai su ko je suka soka in da mutum akwai su to me ka rigima bambancin eh saboda haka ni na ganin cewa a tsila ku kusa mai kai amma da bakan shi ne haɗin kan kuɗin shi haɗin kanmu idan ku malamai kuna rigima to ba za a yi aizan mu mabiya masu ku mu kasa rigima to alhamdulillah to amma a ce ka ka magana yanayin kamar yanayin ƙasa da maganar yanayin siyasa to ban so ne shiga nan ba yanzu gaske magana kenan to amma ya zan yi tun da ka magana hakuri kuma ka magana haɗin kai ka na sau uku ta haɗin kai haɗin kai haɗin kai to da yake mu tarbiyyar mu irin taku ce mu faɗa gaskiya ko a gaban ku ne na faɗa shi ne duk musulmi yana koyan ɗabi'arsa ne ɗasa daga malamai domin shi ne ce Allah ya ce annabi ya ce kuma da abin da ke na kyau na wajen mu'amala na bayan Allah da zamantakiyar tuwai da kullum ko ga mana kuma ku cewa mulki tuwai na yin ainihin kan adalci ba magana bambanci ba magana kudu ko arewa ba magana ainihin baki ko fari magana shi ne duka bayan Allah ne saboda kamar muna aiki da irin faɗar ku malamai cewa mai shugabanci kan adalci musan girman Allah sannan nima mu gode masa akan masa to duk muna yi a magana shine wajen haɗin kai to na ganin kamata ce ko zan wa'azi gaske magana kenan domin shine kuna faɗa amma shine mu muna yi amma ku kuna yi domin abin da ake yanzu a social media wata nakan mace ware ne wannan shine musulunci namu na yanzu ka gani ko na san ina gwamna an yi taro na izala a jigawa akan maganar haɗin kai da sulhu a lokacin duk manyan izan nan sun taru aka zaki an yi sulhu to da ke dan tijaniya ne ba na wurin na barku na kuje ku abinku ka gani ko da sai dai ne ne mai matsayin baki amma ba shi ne aka taro a jigawa a gama ina ba mai na kaɗan nauyin baki da hidimomi ina ba mai na aka ce to an wakilta ainihin shugabancin malamai sheikh maulana jingir ya zo mai na ya yi godiya sarka zo samin abu maina ya yi godiya a murdan ƙungiyar izala cewa alhamdulahi shekara 27 ana rarrabe ba ba a magana juna akan matsayin mu'amala ba a ainihin ziyara kan juna ba a ba a wani tayya duk ana haka ta abin nan ya koya ku yace saboda haka alhamdulillah yace an zo an yi- an yi sulhu ga baki da mu zama an kuma abu daya kuma ka ta ga ayoyi da hadisai na haɗin kai da abin naka ya magana mai kyan gaske kuma na yi muna kwarai domin karshe ne haɗin kanku shi haɗin kan al'umma gaskiya ne to dai gama shi ga nai shuru sai ta me za ka ta a wannan layin kuwa na malamai Eh, ni dan siyasa ne saboda haka tun da kayi magana akan kun zo kun tsoro kaza me zan ce ba ruwa na wallahi kace a sai ne magana ki to malam ni tambaya ta shine ka zo nan ka zo ka zo ka min godiya kuma ka ce shekara 27 tsakanin ijalar Kaduna da ta Jos ba ta jito shekara 27 ana sukan juna ana kin juna a yanzu ka ce an yi sulhu kuma ka ji ayoyi na qur'ani da hadisai to tambayar shi ne shi wannan ayoyin nan je suka sauka ne ko da mutum akwai su ko je suka sauka in da mutum akwai su to me ka rigima bambancin eh saboda haka ni na ganin cewa a tsila ku kusan me kai amma da bakai shi ne haɗin kan kuɗin shi haɗin kanmu gaskiya ne idan ku malamai kuna rigima to ba za a yi aizan mu mabiya masu tsaron ku Allah mu kasa rigima to alhamdulillahi to an yi wani abin na tsokaci abin ya miƙe ya zo an wage rage bai ƙara miƙa ba to abin da ya ƙara dama shine shi malami uban kowa ne gaskiya ne kuma kai magan tare najeriya ƙasa ɗaya ce gaskiya ne magan shine haka allah ya gada mu haɗa mu a magan shine su sardauna su haɓalewa su olo su azuke suna ma'amala ne akan matsayin adalci kan najeriya gaba ɗaya kwarai a gusa dona a nan arewa akwai kabilun iri-iri akwai krista akwai arna akwai masu tsafi akwai angas akwai fulani akwai katab akwai akwai duk akwai su amma gai shine shi a gusa yana kallon cewa yana kallon sa a kasar yan are yan adam saboda ka shi uban kwa da kwani wannan shine adalci to me ya faru da kristin fulfiya zuwa yanzu a bai zama ka wuce min laifin malamai gaskiya magana kenan an zo matsayin da yanzu abuwa gari cewa a da'irar siyasa a yanzu ba 'yan siyasa kun kore mu kun shiga wurin saboda kun za ku ce ku- kuna da mutane kuna goyon ba da mutane kun mai da suka matsayin mallaka ku saboda ku faɗa su yi ku hana su ki saboda haka kuna amfani da su akan ainihin wani ne daban domin kuna kuna gwanin mulki a yanzu ga ilimin Allah ya ba ku shi amma kuna son mulki shine magana ai kowa ya hakkin sa ko uba mai mulki ne in muna mulkin ku ce kai kai kaza kaza ka bakure ba kuna da hakkin amma aka ce za ku yi mulki da kuma shugabancin su addini akwai problem saboda haka yanzu an kore mu gefe daya muna ci muna kallo ko na tsakiya yanzu ko ke campaign ko ke a zaba ko ka zaba mu aiki mu shi ne kallo saboda haka muna matsa bayan ku ku zaɓo mana akan yadda kuke so akan san ranku kan biyan bukatan ku ku mulka a ce kunne masu mulkin ba shikenan ba amma ku ce amma ku ce mu haɗa kai kar ku lau mu haɗa kai dai za mu haɗa kai ku haɗa ne ku Eh? Eh? a waye gari aka da wakan lau ko da shi ne na alhini amma dai magana shi ne me kuke so mu yi wanda ba wanda ba shi kun ko ne sabon abin eh ya zan haɗa kai mu a pdp mu kasar yau a pdp a cikin jami'a ɗaya pdp muna kun san muna rigima yaushe ne a cikin izala ɗaya ana rigima a cikin kadiriya ɗaya ana rigima a cikin tijjari ko ina saboda haka ko ina ana rigima saboda haka sun haka ne a siyasun ma akwai pdp akwai apc mu rigima na hamayya pdp da apc mun gama mu zo gida mu rigima da gida to me muka mutanen dalili shine muna yi ne da ce mun mallaki jama'a akan matsayin kwalliya da iko cewa yau ne ne mai mulki saboda haka shi yasa za ga na kalli ku a wajen karatun ku wajen wajen abu- abu a tiktok sai ga cewa malamai sun shiga ne na ado a sa alfarma a sa kyabba sannan aiki ko ina kamar kamar abin nan aiki kamar wato ana- da gani cewa kwalliya ce ma a- a- abin nan ake tukunna dukkanin ku kan su za ga cewa kuna wani kwalliya zaɓen sauran mutane to kwalliya za mu bi mu kalla ko nasu ko ko nafsu na kusa da bi Eh? to saboda haka aka kama shi ne haɗin kai za mu yi idan kun yi za mu yi biyayya idan kuna yi wa junanku biyayya za mu yi adalci idan kuna magana adalci domin ku ne Allah ya ce ya baku ne ilimin ku ga koya mana idan ba ku yi ba dama shi da yana kallon abin da umarsa yake yi sannan ya girma yi amma a fulani mana cewa in ka ga saniya a garke da ɗanta in da kiwo za ka tara kwance tara tuna tuka za ka ɗan ya zo kan wuri yana yana kallon bakinta idan tana tana kwance tuka to wani abin wasiƙa cewa in kin girma ke ma in kin jejeje ya bi shara sannan ki zo gida ki tafi ki tuka saboda haka mabiyi yana koya ne a gun shugaba in shugaba yana kan daidai mabiyi daidai in shugaba yana kan magana saɓani da ainihin karin magana da ainihin habeci da kuma ganin cewa a'a mallakar mutane shine bukatarsa ta irin bayaninsa a kan mai biyan gani yana kunci banci jahilci ba yana kunci da biyayya su domin mabiyi a nan a nan wajen wannan zaure naka duk amurka zai bi duk amurka zai yadda domin ya yadda ka cewa ya yi imani kai malamin sa ne kai shugaban sannan kai ke kallo akan matsayin shagora to in ka faɗa zai bi so in kai daidai ka faɗa daidai ya bi ka sani kuma ka san Allah yana kallon ka in ba saboda haka ku malamai a yanzu kun mai da ainihin ɗaliban ku albaji kan matsayin kamar shine kamar mallakar ku ku rike kam kuma da su abin nan su fanci kowa sai ku saboda haka a siyasa muna cikin kalubale a Najeriya yanzu lokacin ne ba za a arewa mu dawo da matsayin mu na da na shugabanci a matsayin mu na manya idan malamu ba sa dinka idan malamu sun kori 'yan siyasa su ne 'yan siyasa yanzu so a yanzu ko ne za ku zo ku ce a zaɓa a zaɓa ku hana a hana saboda aka mu kun firgita mu dole mu zo wurin kuma ce to ma san ƙuri'a ba masu ba mu zagon jama'a yanzu yanzu ba yanzu ba su jin jama'a yanzu da ɗan pdp da ɗan apc da ɗan waye kazan ya zo arewa ko da kirsa ne shi zai zo jan malamai ba mu ba mu san mutane daga ta malam ne ne ɗan takar kaza kaza kuma alhamdulillah kaza kaza daga nan shi ba malam daga nan sannan ya ɗau mambari ya ce ga matsayinsa in na zo na ce kaza ya ce a'a in na zo magana ce malam abu kaza ya faɗa san ransa ne ba za ta yi daba kai ba su jefe ne so malam gaskiya magana shine ku ne za ku gyara najeriya a yanzu da arewa idan kun na magana haɗin kai magana haɗin auren ku idan ba kwaɗu ba a kan burin duniya da siyasa don mallakar mutane a ce ku ne to mu sai mu kalle ku nan gaba sai in so a yi takara kai kada takarar gwamna a kaduna ko ka tsaye takarar shugaban kasa najeriya aka yi a yi takarar tsakanin malaman izala da ɗari ƙarfi za a zaɓa mana arewa
Allah shi taimake ka mu ma muna kokari mu gyara to kuma muna ta kira to kullum ɗazuma sai da ne wannan kiran ranka ya daɗe wallahi billahi ni tsakanina da Allah mahalicci na abin da yake faruwa na faɗace-faɗacen nan tsakanina da Allah ba na malam jin wallahi kullum na kallon ka Wallahi.
ina ji lafazin ka kullum ana ji.
da ba ka yi ina ina ji lafazin ka ka gani ko to magana shi ne a cikin kuɗin kai ne kaɗai kaɗai aka magana a zo a waye gari kan ka jin magana daga mabiya tsakanin wannan magana mara daɗi a kalli malami babba a yi masa magana ci ba- ba- ba- mutuncinsa.
ba ɗa'a ba da ba kunya ba tarbiyya ba biyayya Allah ya kuskure Eh?
kuskure to saboda haka haɗin kai haɗin kai haɗin kai haɗin kai muna wurin ku idan kun haɗa mu haɗa Allah shi taimake in kun raba kan san zuci kuma mu zo mu raba kan san zuciyar mu an huta ba
za a- za a gyara ranka ya daɗe a karɓar kallawa Taimake mu.
alba da hakuri alba da hakuri Allah ji kansa zaka ta masa alba da hakuri nagode ƙwarar wallahi nagode ƙwarar nagode nagode wallahi nagode Alhamdulillah, sai ka rubuta. Inda Allah ya kawo ka lafiya Allah ne da ke lafiya